بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau goma ga watan rabi'in awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira wanda ya daidai da sha takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun yi darasi guda biyu a cikin wannan sura mai albarka sura ta sha takwas suratul fafi mun ga aya ta ashirin da shida yau za mu tashi darasi na uku aya ta ashirin da bakwai muna roƙon ubangiji maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu yi ko Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا Allah wa lokacin sarki yace waslu ma uhiya ilayka min rabbik ka karanta ko ka bibi abin da aka yi wa'ayi daga wato ubangijinka min kitabi rabbi daga littafin ubangijinka malamai suka ce alkitab anan shine lawul mahfuz ana yi wa annabi alaihi salatu wasalam wa'ayi ne daga cikin wannan wato lawul mahfuz din to shine Allah wa lokacin sarki yace la mubaddila li kalimati lallai babu wanda zai canza kalmomin ubangiji madaukakin sarki walan tadila min dunihi ba kuma za ka taba samu wanda yake koma bayan ka ba kuma bayan wa kuma bayan ubangiji madaukakin sarki multa'adan a matsayin mafaka la malja wa la manja minka illa ilaika ata ake babu wata mafaka ba matsirata daga wajen Allah madaukakin sarki ba zuwa gare shi ba saboda haka multahada shine walja'al shi ta malin ce ya kulu ta'ala amiran rasulahu sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yana magana ne yana umargar manzansa duk ila wani kitabi na abu na gani da karanta littafin sa babba shi za su ga tun da aka ce ni kitabi rabbi qur'anin da yake miji ba lawul mahfuz idan ka ce lawul mahfuz sai in ka ce qur'anin ma ai daga lawul mahfuz yake yace yace wa iblazi ila nabi da isar da shi zuwa ga mutane kamar da Allah ya rubuta sarki ce ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbi wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'timuka min an-nas ya kai wannan manzo ka idan da abin da aka saukar ma daga ubangijinka shine qur'ani wa in lam taf'al in baka isar ba fa ma ballagta risalata to baka isar da sabon Allah ba to kaga wannan aya ita kadai ta yi ta ga an ta saurara ga annabi alaihi salatu wasalam domin biyayya ga shi ƙara karfafa wannan aya ne da cewa ya isa da sako kuma tsayawa iya abin da ya zo da shi ƙara karfafa wato sakon annabi alaihi salatu wasalam domin Allah ya ce wa in wato ballig ma unzila ilayka wa in lam taf'al in baka yi haka ba ma ballagta risalata to idan kai wani abu sabo wanda ba zai naka ba to kana nunawa a aikace cewa kai ba ka da zako akan wannan matsalar annabi alaihi salatu wasalam bai gaya ma abin da za ka yi za ka yin naka ka ga wannan ko kaka babu akwai lisanin al akwai lisanin maqal akwai abin da ba faɗan sa za ka yi ba aikace ba a gani a aikace wajen aiki da shi zai nuna cewa lallai ka wato ka kana gaskata ko kana karyatawa annabi alayhi salatu wasalam babu wani abu da zai cutar da al'ummar da fati sai da yake babu wani ya tsorata kuma a kanka babu wani abu da zai amfanar da al'umma fati sai da annabi ya kwadaitar a kanka sai dai kawai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba to shine Allah madaukakin sarki yake la mubaddila li kalimati babu wanda zai canza kalmomin Allah ba wanda zai canza shi ولن تجد من دونه ملتحدا ba za ka taɓa samun koma bayan ubangiji maɗaukakin sarki ba a matsayin multa'adan wato wanda yake mafaka wanda za a fake da ba za ka taɓa samun haka ba Allah shi ne mafaka kuma wanda ake fakewa da shi Allah ya ce ne
والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Allah maɗaukakin sarki ya ce wasbir nafsak ka hakurkutar da kanka ma alladina yad'una rabbahum tare da waɗanda suke ambaton ubangiji ko kuma suke bauta wa ubangijin su bil gadati da safi wala azimi da yamma yuriduna waja suna da fatar wato yarda Allah ba abin da suke nema ba ce yarda ubangiji maɗaukakin sarki wala ta'du aynaka kada ka tsikara da idanunka anu gabarin su ka dauke idanunka gabarin su turidu zinatal hayati dunya kana neman kawa da ado na wannan rayuwar ta duniya Allah yake wala tu ta'mal azqalna qalbahu kada ka yi biyayya ga wanda muka gabantar da kagalar da zuciyarsa an zikiri na gabarin ambatan mu wacce ba a hawa sannan yake bibiyar san zuciyarsa sannan yake wa kana amruhu furda irin mai wannan dabi'a da sifa da muka faɗa shi ne wanda aikinsa furudan ko dai al-sirat ko al-kafri wato aikinsa ya kasance wato aiki ne wanda yake na guta gona da yi shine furuda ko kuma aiki ne wanda ya gaza ya kasa kaiwa inda ake bukatar ya kai domin shi al-ifrad shine yake gona da yi al-kafri kuma gazawa an ce kai abu goma je ka zo kai biyar to kai kai kafri idan aka je kai goma kai sha biyar kuma ka wuce gona da yi to kowanne duk biyun zai dauka to shi ne malai yake gaya mana a nan yake cewa wannan ayar da ta zo tana ƙara jan hankalin wato sahabbai da kuma annabi alaihi salatu wasalam dangane da mu'amalar da biyu da wasu biyu na kaza ta kurkuntar da kan kama annabi ne da auna rabbahu tare da wanda suke bauta wa ubangiji su jirga daji da daji wani azizi da yamma yuriduna wajen suna neman yarda Allah malai yake nazalat fi asrafi quraish wannan ayat ta sauka akan wasu manya-manyan Qurayshawa hina talabu min annabi sallallahu alaihi wa sallam an yajlisa ma'ahum wahdahu cewa sun nema gurin annabi alaihi salatu wa sallam ya zauna wato tare da su su kadai kawai duk wannan talakawa wala aljaliduhum bi du'a ba'i ashabi annabi alaihi salatu ba sa so a zauna da wato talakawa wasu ne suka zo daga manyan Qurayshawa suka ce sun musulunta sai suka ce amma abin da suke so ma karatu za a muku suna so duk wani talaka a kore ya zanto su kadai za a rika ba wa wanda su karatun na musamman a daidai lokacin kuma akwai waɗanda suke zaune kamar kabilan kamar bilali dan abiya ba wa ammar bin yasir wa sa'id rumi wa kabbab ibn al-arab wa ibn mas'ud wa'annan suke so ya kora duk talaka ne rijin da wata da kyau duk a kore su in ya zo sun su raka zama a ba su nasu karatun wato abu na musamman wani fahimi da wulaika bi majalisin ala haddatin ko hadda cewa a kebanta wa'annan abu da wata iyaka na wajen karatu kawai su karatun su daban za a bar to shine wa amara huwa an yajira nafsahu bil jirid ma haula sai Allah ya umarci annabi alaihi salatu wasallam a kurkurtar da kansa wajen zama zama da talakawan da waɗancan masu kuɗin sa a karawo bin hadi aka wata ruwa da nuna suke so a gora ya tabbata a ruwa da muslim daga ta ali ibn abi waqas yana cewa wata rana muna tare da annabi ali sallallahu alaihi wasallam yace ki tattu lamar mujida fakalar mushrikuna lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai wasu mujrikai suka zo man ya su biyu suka ce za su musulunta amma abin da suke so rana zo su musulunta sai a kori talakawan nan za su musulunta kuma a ba su nasu karatun da daban wayannan talakawan su waye talakawan a daidai wannan lokacin shi ne yake cewa mun ci ana abdullahi dan abi wa kaje ke ni wa bin mas'ud da abdullahi dan mas'ud wa rajulun min hudayl da wani wasu mutane kabila mutum biyu daga kabilar Hudayl wa Bilalu wa wato da kuma Bilal yake wa Bilali da fi tuslayhi ba da mutum biyu da baban sa kina yanzu shine wata ruwaya ta zo ta nuna shine Ammar bin Yasir din da Aibul Rumi Khabbab ibn al-Arab shine wanda jibi ambata ba anan to su su shine suna zaune sai ta ce je dai a kore su ana so lallai su zo su mutunta kuma wato su ba da gudunmawa to shine Allah madaukakin sarki yake wala da dalilin ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal azim kada ka kori waɗanda suke ambaton ubangiji fi azkaru gabai idan yamma ta yi kuma fi azkarun baka yuriduna waja ga dan neman duniya wajidan yarda Allah kawai saboda Allah suke yin azkar suke ambata Allah madaukakin sarki wannan ruwaya ruwaya ce ta musulmi to sai Allah yake wala ta'du aynaka anhu kada ka dauke idanunka ga barin turidu zinat alhayati dunya wato kana neman rayuwa ta duniya Allah da ba zai ce ai wala tajawuzhum ila ghayrihim kada ka tsere suka tafi zuwa ga wasu yani kalluhu wato badalihim ashabud darabi wa sarwa ka dauko ma'abuda daukaka da dukiya ka kawo wa'annan kaga wannan tarbiyya ce da tsari mara kyau annabi alayhi salatu wassalam wato Allah wa dauke sarki ya kalu balance annabi alayhi salatu wassalam akan wannan dabi'a kan zuwa zuciya kawai aka samu domin shi annabi ba zuciya shi yake kallo ba kwadayin yin sun jigo wata za su zo amma idan aka yi haka wannan ce tare da shi ko kaɗan ba za su ji daɗi ba kamar kai ne yanzu kawai kana tare da mutane kawai da kai ko da yake ɗabi'a yawancin mutanen mu kenan idan mutum ya kuɗi za ga ya canza abokai gaba ɗaya yana samun kuɗi tare kuke yawo ba duk abubuwan da ake dafa kuɗi na tare kuke yi kun je kan an fada an tashi amma da ya kuɗi zai ga abokan da sababbi ne na taba ga yawa wani bawa Allah dace duk wani aboki da kai bayan ka zama wani dace ba za ka gane masoyin ka bane ko ba ko ba ke yanka ne amma wannan ka taso ba ka da komai kuma yana ba ka shawara kuma bai guje ka ba to wannan shine mutum amma da zarar wato ka samu duniya ba za ka yi ta abokai kala kala idan mulki ya gaba ka abokan ka za su zama sababbi za su ta zuwa idan mulki ya tafi ba ka je ka tambayi ba da mulki akwai wannan ta waje kai ko shugaban kasa dai da ya taba rubuta ba buke kara dai ba yace masu zuwa gurin ka yace su duk ba sa zuwa daga ran da aka ma rigaya ko aka dauke ka da kanzuwa za ka ga da gurin ka a daidai wannan lokacin ba ka da kawaje gani wallahi za ka ga alama Allah har yaran ka masu zuwa shi ma ban madanci daga ranar wani kan da wani waje kenan shike nan tunda shi ne Allah madaukakin sarki yake kalubalantar wato irin wannan dabi'a ya dan annabi alaihi salatu wasalam ba zai yi wannan dabi'a ba amma sauran nan kuwa ne dan aya da jiko kada ya rauto idan da mulki ne kai rauto kana ganin talaka a banza idan malami ne kai ne wadata ne kawai mutum kawai wanda za ka yi daga kaba kawai mai wadata ko wani mai mulki ko kaza ko kaza su kadai bata wasu da wanda dala kada ba wannan kuskure ne to shi Allah wanda cikin sarki yake wato kai a mana wannan kada a gore kada ka mika idanun ka zuwa ga wadansu daban wala su dai man azbanna kalbahu kada ka ji wanda muka tadaltar da zuciyarsa muka ga wofuntar da zuciyarsa an jikiri na gaban ambatan mu su ba ma ga ambatan Allah wanda cikin sarki kawai sun yadda da duniya ne dari bisa dari wanda ba a wawu suna bibiyar soyayyen zuciyar wa kana amruhu furqa lalle al'amuran su duk wanda ya haka kai ai amalu wa fa'alu safawun wa tafridun wa gaya duk wanda ya haka to ayyukan ka zai zanto furqa da wuce gona da ilimi ko gazawa sai Allah wa rahmatin sarki yake na'am وَمَنْ يَحْسَنِ رَبِّكُمْ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء
Allah ya ce wa kulil haqqu min rabbikum ga ya mutu cewa gaskiya wato tana zuwa ne daga ubangijin ko kuma ta zo ne daga ubangijin ku wannan qur'ani da ake jiya muku gaskiya ne daga Allah madaukakin sarki faman sha'a duk wanda ya ga dama falyu'min ya imani wa man sha'a duk wanda ya ga dama falyakfur shi ma ya kafirci aikin kenan da ba an kai wa'azi ba ka tilastawa latta alaihi bi musayyi illa man tawalla wa kafar saboda haka aikin da wa'azi ko wanda zai zo ya isar da sako kawai ya faɗa aikin mu faɗa muku gaskiya ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku ta zama kuka gaba da nadamar mai cin gaskiya haka da adadin gure yake faɗa saboda haka wannan shine wa man sha'a wa yakfur wanda ya gaba ma ya mutum Allah yake amma anan malamin ta ce alwa'd wal wa'id gargadi ne ba wani umarni ake ba ba umarni bane kashedi ne Allah yake yi karibi ake ko kuma wa'idi at-tahdid wal wa'id wal wa'id kari kamar misali yara ne ba ka ji ko masallaci suka ji gona ana ta guje guje an yi ayi su wari sai kawai ka dauko bulala sai ka ce ku ci gaba sai ka rasa shi anan shi kan da yaro ya san cewa nan ku ci gaba ba ta umarni ba ya sani to irin wannan shine kamar ja a bari yumin kamar ja a bari yasku duk wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya fitin irin da sai kawai kawai a ci gaba wanda ya ga dama ya imani da Allah wanda ya ga dama ya fitin sai Allah ya ce to tsarin gaba ba ko da ba wannan misali ya rige mu sai dai ina a gadda ni zalimi da naro hakika mun gane dawo a zalimai wuta aha baji kaga wannan bayanin da gaba ai ya nuna cewa ne za a yi idan mutum ya yi kuma ba ubangi yake ba ba kaje ya yake aha da bihim suradiqwa wadda wato rubunta da katangar gaba ɗaya ta kewaye su shine suradiqwa wasu kace kiwarwa shine wato katangun ta kewaye su sun kewaye wayannan masu laifin wayanda suke a cikin wuta wasu kace a rufi ake ni amma mu hakikun suka ce da rubun da katangar gaba ɗaya ake ni ya bi samu da saboda haka wanda aka jefa a cikin wuta ai ka ga ba ya katanga ce kawai a kewaye da shi ba ko ba ita kadai ce sai wutar ba har saman sa saboda haka da saman da kuma gefe shine suraji kuwa Allah yake wa in yastajidu idan yan wuta suka nemi agaji shine istigasa agaji da dayo yugatu bimani sai a taimaka musu da wani irin ruwa kalmoni kamar narkarciyar dalma ko narkarciyar tagulla ko kuma wato narkakken wato jini a jini addamul wal qayhu minki da jini sai ake nufi da wannan wasu ban ce a wato abin da ake nufi da wato kalmoni shine dabbiyu sai irin diddiga diddigan mai bayan mai ya ta masa ya kai ya ma wuce wani wanda wato digiri da ana faɗa shi ya tafi da yana wuce da ni zo da haka ya wuce nan to diddigar da take kasa irin wannan za a tattaro a wasu duka duk da baka ruwa ga ai ba wuce da ni to amma mai yana wucewa to shi ne Allah mun da cikin sarki yake yi ba su bi mai to shi ne malamin ke ta masara ne alhuhul da wasu kace tabbatar ruwan jabbu wanda ya tabbata kalje shi za a rika bayan wuta wasu mutuka ce a dan mace da tsakiya wasu kace tabulla da tsakiya da tsakiya ita ba wasu mutuka ce a shine ragowar diddigar mai ita za a rika wato ba su suka nemo agajin ruwa haka mujahid yace shine ne cewa mai da kuma wato jambu shine malamin yake cewa duk wannan zan suka ba ka koyi juna gaba ɗaya suna da alaka dukkan su za a ba da ruwan da dajjan wato ruwan jaburin da tamjini mara kyau idan ya tabaza da mai da diddigan man da duk tabulla da kuma karfi shi za a rika tattarawa ana ba a mutu shi ne ruwan da za su sha shi ne yugadu bi ma'in kalmuhuli za a rika ba su za a agaza musu da wani irin ruwa ne kama da tagulla idan ka kalli jariri yajina Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa yace yin wuduhu amma yadda ruwan yake da sun kawo shi daidai fuskar su sai fuskar ta zagon ne gaba daya saboda zafin sa Allah da kansa yace bi ta sharabu kin da abin ta irin wannan in dai abin ta za a kawo shi daidai fuska fuska ta zagon ne kin da abin ta irin wannan wata'at murtafaka sannan wato wajen hutun ya gudana tunda mun fara mun ce murtafak mun biya ta a farko marfita ko mir faɗa shine abu da ake magana akai wato daga almin bakai ne kafin hannu dangane da hannu za a ce wanke hannu ila almin bakai zuwa gwiwar hannu to da haka kaga mutum ya zo zai huta mu mafi yayin kima zuwa daga da sarakuna za ga ya kace gida kan hannunsa ko kuma wajen kwanciya shi ɗaya ne to shi ne marfikan ko murtafaka ko wato marfika ko mirfaka ya Allah wadda kacin sarki yake إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفعا kaga yadda ubangiji madaukakin sarki yake balansin kamar yadda muka sha faɗa ko da yaushe in aka yi magana yan aljanna sai a magana yan wuta ko a magana yan wuta ya magana yan aljanna ba a tafiya dutar ai kai wa'azi bangare daya sai mutum ya koma layin murji'a ko mu'tazila murji'a su ne za ka kore yaushe kore yaushe su sauƙi ne a haka su kwata kwata kawai rukuka domin za a ji ko mai kai ko jirka kai ba ruwan su a aƙidar murji'a mutan shi ku koya ya kai ne ji ji aje ina ai ba ruwan Allah madaukakin sarki bambanci da kawari da nan ne Allah madaukakin sarki ba zai taɓa yaje ba ba kai da ya yi kenan kalibi na biya abada kawai abin da za su faɗa kenan to wannan akidin guda biyu ko da yaushe za ku ga musulunci ya rufe zafi ko da yaushe sannan sanyi ko da yaushe sai an taura tsakanin wato bainal mawdi wal raja fasada lidaka al khalqa miran wajiddatan sai a rika tafiya a shi za a hura haka qur'ani idan ya zo bayani akan tarbiyyi sai kuma ya bayani akan tarbiyyi to ya gama magana ne wuta sai ce innal ladina amanu hakika wanda suka yi imani wa amilu salihati amma bayan imani da ayyuka na kwarai wannan abubuwa biyu ɗan biyu ne ko da yake da su Allah ya ce inna hakika mu la nubi wa ajra man ahsana amala ba ma dozar kaladan wanda ya kyautata aiki kautatuwar Allah ba yau aiki yake zuwa kyakkyawa yake su tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum kaga ahsanu amala bi ji aksaru amala ba ba mai yawa ba mai kyau kyakkyawa aiki ba wanda zai zo ya yi haba amma sura ba kyakkyawa wanda Allah yake so shi kai da shi kenan to shine Allah wanda kuke sarki yake wato ulai da lahum irin wadannan da aka faɗa a gaba imani da kyakkyawan aiki kamar yadda ya faɗa a suratul kafi tarjiji ma innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula alladina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai a cikin aljannatul firdaus ta tabbata a gare su a matsayin masauki gurin zama da za su zauna su huta kaga limani wal amalu salih to shine yake ulaika masu wannan dabi'a lahum jannatu adin lalle aljanna da zasu dawwama a cikin da shine al-isaba aljanna da zasu shiga su tsaya a cikin ta wato ta tabbata gare su tajri min tahtihi al-anhar wadda koramu za su rika gudu karkashin ta shine wanda muka yi gaba da misali madan jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha al-anhar min ma'in ghayri adin wa anhar wa anhar wannan koramun da zuwa ke duk inda aka ce tajrin ta fi yawul anharu su za ka hararu ko wata aya za ka fassara koramar giya koramar nono koramar wato ruwa koramar zuma su waɗannan ko da yaushe su ake magana shine wato al-anhar yuhallawna fiha bayan wannan koramu kuma za a yi musu ado a cikin aljanna min asawira da awarwaro da awarwaro min zahabin bagwan wa yalbasina thiyaban sannan kuma za a sanya musu wato siyaban wani irin tubabi khudran kori kori dawa suna cewa wai alba'u wal khudru wal wajhu al hasan wai wannan suna daina shi abubuwan da suke sauƙaƙa zuciya da ruwa da kori da kyakkyawan fuska haka laraba suke ba da wannan homuna cewa ruwa yana sa wato idan mutum yana da katon gida yana da ruwa da yake kaiwa ya komo ai annabi wato za ga mutum yana jin daɗi yana zaune a gurin kawai idan mutum ya ga ya kai wannan matakin ai alama ce ta cewa yana da ni'ima sannan kore idan ya zo ya sa kore a gaba har mutumin kauye ko da ba mai babban gida ba kawai mutum ya zo kore jirgin nan yana tara karfin ido kuma yana sa annabuwa to wal wajhu al hasan da kyakkyawan fuska malamin ka ce kyakkyawan fuska yana ana magana akan wato wanda za ka haɗu da shi ya kan ma fuska ya da ba ba wai ana nufin lallai kyakkyawa kawai da za ka yi a ganin gida ba dan za ka iya auro auro kyakkyawan kila suka da gurbin tabulwar amma ba ka da kwanciyar hankali domin kullum a cikin daji hankali take alwajau da hakan shi ne da ba ka dure ma jiya ai bi yi in the eye of the beholder wanda zai dada dama shi ne alwajau da hakan domin annabi ya wa law an jarka a kaka bi wajen kali ta hadin dan uwan ka da sakakkiyar fus sakin fuska kawai sai ka ya dada dawo kuna haduwa ya sha kuru wani sako yake baka idan gurin ka kaje kaje ya bada to sako yake baka kaga kai ya ra'ayi ran sai dadi bayan kaga fuskar ta abun ciki to shine malamin ke cewa to wato ko ra'ayi shi za ki ce yawan magana kori saboda kori yana da bawai da yawa ne sundutin la alhadidi amma jara jara shine sundut jara jara to zeran kaya za a in ma za su ga hakuri za ka je aljanna kayan za iya jiji wa ba jiji da aka hana su ta yanzu za su ta aljanna Allah kuwa kana tafiya ana ganin kaurin ta ba ba ba ta kawo ita kada in ba za ta gani ba wanda kuma zai ga kaurin za ta zo kai duk kayan da aka ranta wa jiran tseren da yanzu aljanna Allah ko kuma sarki zai mayar mu shi ne zungu kaya ne yadda kaga labule wanda ake gano cikin sa haka za su ga amma alhariri ne shi ne ne zungu din wani tabarakin da mai kaushi kuma wanda suke so ga mai kaushi ga gargara kawai ya ce zamanin gari ba gari ba zafi aljanna la yarawna fiha shawkan wala zamhira ba rana ba babu ya zuran ta daura babu ita aljanna babu ba zafi modern yanayi ne wanda wato conducive asibar da da wajure yake bara haka za ka shiga guri ka zauna ba damuwa ba wani ba zai ji a kunna fanka ba wani ya ce da Allah kan shi kowa yanayi gaba ɗaya Allah ya mai da shi modern kyakkyawan yanayi kowa ba wani in kana da mura nan to wanda aljanna kai dan ya ga ba ka da banda aljanna gaba ɗaya an warware ka ka koma sabu yaji da Allah maka cikin sarki yake za su sa kaya kere kere wa istabrakin da alhariri amma bai kauri Allah yake muttaqina suna kashin gide fiha a cikin aljanna alal alaiki akan gadajen wasu ka je amika ba gado bane irin wannan fulan da ake kaiwa sarakuna wanda zaka jingida nan mutum yana so ya huta kawai sarki ya ganja bada sa an kawo da biya ka jingida wasu ka je akan wannan da ba kaza ko aka ba da Allah ne yake cewa da ba kaza to irin wannan ke ba kaza kawai za a kawo musu su daba wasu kuma ka je aga da biya gini kuma dai wannan ne muka je za mu gani ko sai ke neman tsawabu madalla da lada irin wannan wanda zai bada irin wannan yanayin yayi aikin lada Allah ya taka ba da wannan wa hasilatu mutafaka lalle gurin hutawa ya tsokata kai kana ce wa ta'atu mutafaka ko wa dumako ma ta mu da idan ta rauke take huta dan kuma wa hasilatu mutafaka rima thawabu wa hasilatu mutafaka kamar da ya fada a can kuma tabisa jarabu wa ta'at mutafaka aka kuma bala suratul wato suratul furqan inna hada mustaqara wa muqaba sannan kuma can karshen ayat da yake ulaiika yuzawna al-ghurfata bima sabaru wa ila qawla biya tahiyatan wa salama khalidina fiha hasulat mustaqara wa muqaba mustaqaran wa muqaba kaga duk dina goyen bayan ayoyin da muka biya yanzu na furqan din sai Allah yake na'am wa مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا Allah madaukakin sarki yace wa qrib lahum matalan buga musu wani misali tutuwa wayannan mutanen da suka zo suna zuwa koyi talakawa a yanzu ba rabu da su ba duk wannan wa'azin da ake dai su ake wa to saboda haka buga musu misali dangane da wato wasu mutane guda biyu da Allah da arihi ma jannatai wanda muka sanya wa ɗayan su gonaki guda biyu shi kadai yana da ita mina anabi gonakin nasa akwai inibi inibi ne yawa a ciki wa wa ababnau ma da na Allah mana hujjar sarki yake muka kewaye gonakin kuma na inibin dinakne da dabilai da ba a za kai a gonar wuciya ta kewaye gonar duk dabino ne kewaye ta saboda wadata shi kanka abin kewayen bibiya ne wanda ya kewaye ne to ce dabino ne gaba ɗaya kewaye gonakin na inibin waja'alna bainahuma zar'a sai Allah yake kuma muka sanya tsakanin abu da ya raba gonakin guda biyu wata gona ce wata ita kuma kayan abinci gaba ɗaya ake dubawa shinkafa kam algaba da ire-iren su komai yana fitowa shi ya raba tsakanin gona guda biyu a bari ta ɗin to wannan misalin za a buga shi kuma za a kawo wanda malamai suna ta bayani to shi ɗayan fa to sai Allah yake kiltar jannatai ne wayannan aljannatin guda biyu ko kuma gonakin guda biyu a ta kuku da habo shi tana budowa kowace kar ka roga wai an yana tsammanin wani guri zai yi wani waje waje ba komai aka shuka a cikin shi a ta kuku da ha tana budo da abincin ta walam tamlin min hujaiha ba ta dauye komai da abin da aka yi halalle malaman tafsiri dai da kima ko ibnu ajo ne in zai iya tunowa yana cewa wato wannan shi yake nuna ake gwamnati ko manoma za su iya kajen cewa za a iya noma eka kaza da wannan aya cewa kawai a rika gani a yi tunanin cewa za a iya bi da kano da kaza da waje kaza za su iya noma abincin da zai ciyar da arewacin kano wannan hakazin da kurani aka samu domin ga shi nan ana cewa wa lam tazlim minhu kai abu ya zo ya kalli takura ne ya ce wannan zai ba mu kwano biyu ko kuma eh ba kaza za ta ba mu kan kaza na kaza wannan adaje ne da kyau ba wani wani zai ji an ce gonar Allah ba kai ka san za a ai abin da kake nufi in dai gona sai kyau to za a samu kaza da wannan abin da kake gani ai yanzu ga jiran iri da ake ta kawowa wanda yake kawo da za ga ana ga ko wani bawan Allah kwanaki ya ji mutara farfesa magan jiji ya samu wani iri wanda idan an shuka kaza zai ba da kwano kaza wannan duk ilimi ne qur'ani ji ya bada wannan hasashe shine walan tanzil min hujja ba za ta tawaye komai ba Allah yake wa fajjarna khilalahu ba sannan muka kukkuko da a takankarin gorajin muka kukkuko musu da naharin koramu ba sai an tafi nemo ruwa ba kowace cikin korama akwai ruwan da zai shayar da gurin kaga wannan ni'ima ya Allah yake wa kana lahu samuru na'am wa kana lahu samarun فقال إسرائيل وهو يحاوره أنا أكثر منك مال وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز لك dan saje kai wakazi a kan bantu
وكان له ثمر فقال إسرائيل فقال لصاحبه وهو يهاوره أنا أكثر منك مالا yawa أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا idan an samu kalma wanda take mabili wanda san kai ma da ba kai saboda wani zai rika amfani da karatun ka wajen gyara naka saboda haka ba a wakafi akan mabili wa akan a cikin mahab ana aktaru min kamal kaga wani zai dauka malin ne kawai to saboda haka ana aktaru min kamala tunda mabili wa yawa idan kuma za a yi wuce sai a tabbatar da ita Allah yake wa kana lahu samaru wannan imamu hafi ya biya a haka wa kana lahu lahu samaru amma na biyu da jumhur ba sun biya wa kana lahu sumuru abu abu da bakari ko wa kana lahu sumuru sai daure ni mutum shine babban kaji kira uku ake da ita وكان له ثمر حفظ عن عاصم وكان له ثمر جمهور أرناجين وكان له ثمر فيكما أبو أمر أبو أمر البصري الله يجي وكان له ثمر يا ثمر وقت الجينا لا wato a kamar ko ya kace dukiya ko kayan marmari amma dai yawan sun tafi a san yana da dukiya bayan wannan gonakin wa kana bi sahibihi sai cewa wannan abokin nasa shine fa kana bi sahibi sai cewa abokin sa wa huwa yu'awiru suna muhawara daga nan ba wuce shiru al-hiwar shine tattaunawa da muhawara larabci wa huwa yu'awiru yana tattaunawa da yadi da jini ana asaru ni kamala na fi da wani dukiya albahi yanzu da wa ajju nabara kuma na fi da buwaya wajen mabiya na fi ka dangi kuma na fi ka baka ga yara na ba duk yaran da nake da shi da yawa idan ya fito yaran da suke ma aiki a gida su kansu iya gani iya gani idan sa yace din na fi ka wannan malai ka ce me yake yi wannan ba kawo labarin tsayin da yake suke tare shi ne da shi aka ce asali shi ma da yana da hali haka wasu malamin tafsiri suke kawo amma sai yake kai ni zarata yana ta bayarwa sai Allah ya jarabe shi da rai to shine ne go wai wannan yanzu ne gonar yake ban fada magani ne ke nan kiri kai ta bayarwa ga jin kudin ya kare shine yake ga maka na ji da yau dukiya ni ba na bayarwa amma kai saboda tsabar karambani kai ta ba mutane ga shi nan komai ya kare shine yake ga maka wannan wa kana lahu samaru ya kasance mai dukiya ne fa kana ni sahibi dai ke abokin sa huwa yuhayiru suna tattaunawa ana afsaru minka kai da yanzu can bayar da dukiya amma wanda ya bi kudi domin ya sa afsar da ke yake mufabala cewa na bi ka yawan kuɗi mala na bi ka yawan dukiya wa azzi kuma na bi ka buwaya na faran na wajen dangi annabar ko kuma tawaga yan aikin da ke gida na duk da gidan ka yawa ya masa wannan albarin sai kuma me ba wani kana jannata ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تزيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن كنت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا Allah madaukakin sarki yace wanda kana jannatahu ana haka je shiga gonarsa da ya shiga gonar ta ga wa huwa zalimun li nafsihi yana mizanin sa kansa kala da ya kalli gona ya kalli ya banyarta sai ya ce ma azunnu an dalila hadihi ya bada wannan gonar da kake gani ni ina ganin ba za ta taba karewa ba saboda yawan ta ba ta taba karewa ba to kaga da iyalan ya tsaya ma da ajiye amma da ya a nan ba sai ya dora sai ya ce ma azunnu sa'ata fa'ila kai kiyama ba ba na ji za ka yi ai ba za ma a gari kiyama ba muna nan muna cin duniyar mu da sun ke za a gari kiyama ai ba za ma ta dage ba to shi ne wani ayo da ke ila da ya ce dubu da bargaza ta uku yace in da ba za ka tashi kai in na goma gurin Allah ba idan na goma gurin da la ajidan na khairan minha mukalaba sai na samu gonar da sabu wannan in ma da za a gari kiyama to in na je sai an ba da revelation na gona da wanda ta wannan zan samu to kaga wannan kalmomin da akwai shine laji da kai laji da na kairan dirha sai na ga wanda ta bita alkairi mun kalabar a matsayin wanda za a biyan mu a biyan mu da ita kan ga mata da yau wannan gora shi ne wato da yake cewa ya wato wa'azin da yawan biya fuka ta je yake faɗa wayannan kalmomin shi ɗaya da jawazo wanda da yawa kuma mutanen mu suna da wannan dabi'a idan mutum yana wato kalla inna insana la yaza an ra'ahu kadla mutum yana da gawa ne da zarar ya gina da kudi ko da bibi ba wani wa Allah muna tattauna da shi yace mu wallahi yace shekarun baya yace yana da miliyan 60 yace shekarun baya ko ba yanzu ba 60 miliyan sama da 60 miliyan yace wanda ba abin da zai yi ta a kawo dinka yace mu amma wallahi malamin su yanzu ko dubu goma wanda ya a kawo wallahi ni da yake ga mu na ji wannan gallar da yace mun daga lokon mu lokon su yace zuwa waje kaza yake mun gurin yace aka daga gida a wajen zai iya ya Allah yace amma yanzu kana gani na kai matakin da yace wato tajin da yake da kan da zai karamin buhu ke ba wannan darasi ne yawa idan Allah madaukakin sarki ya baka dukiya duk abin da ya baka ko da ko kyau ko wani abu to wallahi kai yi tawazu kar ka kankan da kai domin a iya ungo ku za ka iya lissafa wanda ka sani cewa da biloniyar ne yanzu babu to saboda haka irin wayan abubuwan su ya kamata ko yaushe wato mu riƙa kula idan ka kankan da kai Allah madaukakin sarki to ba zai ba ka yi faɗuwar kwai ba ka fashe kowa ya gane sai rufa ba asiri babu kudin amma za ka mutu cikin rufa asiri amma idan mutum ya yi ɗagawa to wallahi da Allah ya ji wani kowa ya gani abin da ya fi karfi da yanzu ya zo ya zo fi karfin sa yana ji ya gani ya shiga damuwa ya fita haka in ba ya waka ba ba a zo wato rabon gado kuma bayan an gama rabon gado a ce to an raba musu naira dubu biyu ko dubu uku uku sai kuma a ce ku zauna za su yi a ce ku zauna kuma za a raba muku bashin da ake gunsa bare kuwa alqarabi bi zamana ko irin misalin da kuka yi a lulu wal marjan yadda kai wace kake son riba to ba duwa ma kai kai za ka dauka idan da kudin sa miliyan 20 ne ba ku za a raba ba to haka yanzu ma in jiya ciyo bashi ku za a raba alqarabi bi zamana misalin da muka buga a masallacin waje ba da ba ko cewa idan ka kawo ba cikin lafiya sai ta yi kan da wayi lalle abiya ne ko da kai da kake wato biyar da ka aka kawo wajen gida dan da wayi lalle abiya ne to aka zo abiya da muke ba da shi da muke shine alkaratu da dama ko ba haka ba to haka idan baji wannan wato matsala da zo ta ta ta baji ana bin mamaci baji ko za a raba in kuka ce ba za a sai da gidan da kuke cikin waya ce to za ku biya kuɗi in ba haka ba sai an sai da gidan ba ku san yadda za ku Allah ya kiyaye to saboda haka Allah mu dauke sarki yace wa dakala jannatahu ko oke wa wa ma azunnu sa'ata qariba yana cewa baya tsammani kamar wancan da yayi da ke bala wa'in ne ko walidi bin mujira cewa amara aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada hatta la aljaba hadisi ya kada inda rahmani hada shi ma da aka ruwaya da taura yaji da yaya da dukiya mun dai kiyam kiyama ma sai Allah ya biya ni za mu zuwa suratul maryam in Allah ya arawa da lokaci shi ma wannan shi gaba ne cewa da yayan da dukiya su ya mayar masa alaga shi da Allah yake duba da yake le ka kai mu kai ka gano ko ku alƙawari ku kai da Allah ba daya kawai karan bani ne to shi ne ba zulmu sa'ata kai shi ne kun da su zai da cewa baya tsammanin ma alkiyama za ta tafi wala in rudi ila rabbi yadda inda za a maida ni zuwa ga ubangiji na ba la jidan na khairan min hadira ga gobi alkhairi biye da wannan gona mun kalabar a matsayin canji da za a juyar mu wato dangane da abin da na rasa sai Allah ya ji قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قال له صاحبه تدر shine jawabin yadda da shi wa huwa yu'awiru yana tattaunawa da shi a gaban da billahi halakat yanzu za ka fita ce wanda ya halice ka min turabi da kasa da kasa ga zamar da kai kuma min nudu ba da zalaka zamar da kai daga nan ka koma dugon mani kuma mani nan wulakantar da abu kazanta majina daga nan ka kare ka ba amma kai ne yanzu kuma tawaka da mai dai da karatu da jama'a da kai mutum wanda ya ba wannan ne ba jira ka mutunce wa inji daya lakin da huwa Allah yace daidai su ubangiji madaukakin sarki rabbi ubangiji na lallai daidai su ubangiji na wato wanda za a bauta wa shine ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada ka sani ni ba zan yi wa ubangiji na shirka da kowa ba abin da yake da ayi shi zan yi sai ce walaula ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تعد أنا أقل منك مالا وولدا رحمتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح بعيدا زلقا Allah madaukakin sarki yake wa laula ina ma idza kanta jannataka lokacin da kake ga gorarka kulta ma sha Allah shi wato dai abokin tattauna shi yake gawa wato mai dagawa da ma lokacin da kake ga gorarka ka ganta ta yi yabayya ta yi kyau sai ka ce ma sha Allah abinda Allah ya gada ma la kuwa da babu karbi illa billahi ga Allah an ka jinkira wa Allah madaukakin sarki wato wato wato lidima cewa shi yayi ba in tara ne sai shi dan ya bai da amsa wannan kaga a aya eh magana magana mutum biyu shi na farkon shi ne ya madi iyana sai dai yake in tara ne yake yi mana juru kawai dan kana ganin ni ana akalla ne ka abuwan duk mutum din ne shi wannan shi yake yawa ne in tara ne dan kana ganin ni ana akalla ne kamalan wa walada dan kana ganin na fi ka karancin dukiya wa waladan da kuma yana shi sa kake mun gori shi sa kake mun gori da gani da wannan abubuwan da kake faɗa amma ba a ta rabbi da sanu ubangiji na an yi rufiya da khairan min jannati zai ba ni mafi alkhairi fiye da wannan gonar ta ta wa yursila alaiha husbana min as-samaa sannan kuma Allah madaukakin sarki zai aiko da wato wa yursila ai wa yursila alaiha husbana zai zai aiko da husbana wata tsawa ko halaka minas samai daga sama idan kana wato kamar gargadi yake ba idan baka dai wa Allah mutunci ba to dai aiko da wata tsawa ko wata halaka ko fari fari wanda za su zo da aiki ya gora taka bace su ya ga idan ta koma san dauri zalatan ne kamar ya ji wanda ba komai a kai ba abin da za ka iya ji baya fito au yusbiha ba'uha gora tabiya ba أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا aw yusbiha ma'uha gauran ko kuma ruwan cikin gonar daga ya kafe shine gauran ai zahirin jismul bayin ne je aka sa masa aw yusbiha ma'uha gauran ko kuma ruwan cikin gonar ya kafe balan tattabi ala hudala ba ba za ka iya samun ikon nemo ruwa ba ko da za ka nemo wato injina masu wato karfin da ke wanda za su kai rayu wanda za ka haƙo ba ruwa ba za su iya samun ruwa a ƙarƙashi ba shi ne balan tattabi ala huda da babu yadda za a yi ka samu ruwa a cikin gurin idan Allah wani wajen sarki ya haɗa ƙasar fito da shuka sannan kuma gaba ɗaya gurin a rasa ruwa sai Allah ya yi shuka idan Allah ya ga dama haka zai yi wa gonarka to ne ba ruwa وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا Allah madaukakin sarki yake wa wahida bi zamani ana haka ko sai Allah ya turo da annoba sai ta ce wai gaba ɗaya wannan zuciyar ta ta fa asbahu yukallibu kafai dina biya wa gari yana ta buga hannu yana ta jijjiya hannu wala alamar ya ba ruke da in kaga mutum na jiya hannu yana bugawa yukallibu kafai yana jiya tafukan Allah ya sa alama an faka fiha abu da nadamar wato da yake dangane da abin da bai ciyar ba na daga cikin wannan gonar wai ya kawo yadda al'adiyar ta koma kirayi ta zama kirayi gaba daya kawai ba abin da za ka gani bishiya ce ta koma bishiyar da shi ta koma dogonni kawai za ka gani irin ji ba haka babu kayan gaba daya ta cinye sai kawai wato dan dogonnin da za ka gani wata kila wai ya kawo yadda al'adiyar ta koma ya kudu sai ga jira cewa ya laike ni ya kai juna na shiga uku na lalace lam ushrik bi rabbi ahada ina ba ban yi shirka ga ubangiji na da kowa ba ina ba ban hada wato ubangiji na da kowa ba shine malamin suke tattauna suke cewa wannan ya nuna yayi da dama kenan wasu ga ya da dama da yake akan dukiya ne ba kai shirka da yake wa Allah ba akan dukiya ne kawai dukiya ne yake ji da ba da yawa dukiya da ta dore amma shirka ya dora ta a gaba amma ba wai dan ya ba Allah ba domin da dan kun Allah ne tun a farko tattaunawa su da wanda an ji zai nuna yana zai ba Allah amma yanzu aka taba dukiyar da shine yake gani ina ma zai wa Allah shirka ba malamai sun ka suka tobi dan gane da wannan bayani to shine lam yushrik bi rabbi ahada wa lam takul lahu fi'a
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا
Allah madaukakin sarki yake walam takul lahu fi'a ba za ta ba samu wata tawaga ba yan suru da da za su taimaka masa min duni lahi ko ma bayan Allah madaukakin sarki wa ma kana muntasira kuma shi ma ba zai iya taimakon kansa ba eh shine wa ma kana muntasira sai Allah yake kunalika هنالك الولاية لله الحق
Mm.
هو خير ثوابا وخير عقبا Allah madaukakin sarki yace hunalika ai a kai alkiyama akwai fasarori wajen guda hudu da suke amma wannan za mu dauka hunalika a kan alkiyama alwalayatu jibunta lamarin da ta kowa mace lillahi jalla da Allah alhaq wanda yake wato ne gaskiya kuma wanda yake gaskiya abin gaskatawa huwa khairu shi ya ba alkhairi sawaban shi ne mafi alkhairin lada wa khairul uqba kuma shi ne mafi alkhairin wato karfi da za a haɗu da shi nan gaba shi ne wato kyakkyawan wato karfi da za a haɗu da shi ta alkiyama samun lada alkiyama mai yawa sai Allah ya ce واصبر لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدعوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا Allah ya ce wa gurin lahum matalar hayati duniya misali na biyu kenan buga musu misalin rayuwar nan ta duniya yadda take kamarin kamar ruwan sama ne kamarin kamar ruwa ne an zannahu minas sama wanda muka saukar daga sama Allah ya ce famtala da bihi jin ta kuda bihi da jina batul ardi bi ruwan yadda kuda da tsirrai na ƙasa ba asba ajiban sai zamto ya rijiji da zururiya an iska da iya diban ya buje ya rijiji inda idan ruwan na sauka ya ga ya kore jar ko da zarar ba ruwa za ga ya buje ya ma ya ya ma sai ya rijiji ya rijiji a kasa iska da rika diwa to haka rayuwar duniya take tun duniya na yi da kai yadda zo ta dira ka ji ma ka zama ka Allah sai da dinan ka zama ka bar tsara to yadda ka ga wannan bujiyar na shanawa wani lokaci wata ran ta zo gaba ɗaya ta tsufa ta mutu to haka kai ma za ka zama ai ko ba gobe yau da gobe kullun ana kwana a daji ka san zaka duba Allah dole yau da kullun ana kwana a daji ka za a bai duba girma dole ka ba ko kana so ko ba ka so sai ya zo ya rike ka to haka rayuwar duniya ce shi da Allah ya kwatanta da ra- ruwan sama bayan tsirran da aka ba bukari da biji kansa ruwan yanayi ne da shi za ka da babura sai damuna ka shi yake nuna kai ma za ka yi sannan abu na biyu idan aka fara ruwa ko a marka marka ne ji yawan ya dauki to kai ma haka to shine kamalin din anzalnahu min sama kamar ruwa ne da muke saukarwa daga sama haka rayuwar duniya ce innama duniya bana'u laysa lid-dunya qubur innama duniya kabahri yahtawi sabakan wa qud wa laqad yasbika minha ayyuha talibu qud ittali waqtaka fiha qawla ma fiha yaqul innama duniya kabayti nasajatu al-ankabut duniya mai karewa ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram haka duniya take karewa za ta yi bas ana rana nan za ka zo ka tarar ba wato ajin wanda ya riga ya tafi ya tafi barzau yana nan yi shekara bayan shekara goma sha biyar ishirin ka mutu annabi alaihi salatu wasalam ya ce wanda suke a kwantatar a barzau da an kai ga makamarta rawukan sau ko wanda suke kwanta a cikin makamartar sai su tazo su ce ina wani ina kamaro wani sai ce a bai zo nan ba tambaya ne bai zo kai ya riga ka mutuwa da shekara biyu ko uku sannan wanda ce ban sai shekara goma sha biyar ashirin a kwance a gurin ko shekara biyar sai ce ina wani wanda aka kama da shi a duniya sai shi kuma ya san ya riga shi mutuwa sai ce bai zo nan ba yana faɗan wannan kalmar sai ce inna lillahi wa inna ilaihi to sun san cewa an zo ka ne ya ga tsarin rayuwar duniya yake gaba ɗaya idan mutum ya tafi tun daga barzahu zai fara gane ina yin idan wanda baya biyayya ga Allah ne wuta za a yi kankan jikin sa na kwanta a cikin kabari amma ana kalla zamar azabin wuta haka annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa to shi ne Allah madaukakin sarki yake fakta la dadi nabatul ardi yadda kuda da nabatul ardi wato tsirrai na kasa ba asba hakimar ya koma kamar da ya bushe ya rubuce da zururiya da iska take kwana wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira lalle wani ne wanda kuke sarki ne iko ne akan kowa da komai sai yake almanu المال والبنون الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا Allah yake almanu da dukiya wani banuna da yaya zinatul hayati duniya duk kawaje da duniya wato adan duniya ne yaya dukiya duk kawaje da adan duniya kuma duk duniya kowanne kowanne na halakar da mutum duka ne dan akwai da yaya ne za ta halakar da wani kuma dukiya wani sabon san da shi ne za ya bada halaka wani sabon san dukiya ita za ta ya bada halaka saboda haka zinatul hayati dunya kawace ta duniya wal zaqiyatu salihati su ba zaqiyatu salihati khairu su suka ba alheri inda da duka gurin ubangijinka sawaban lana da wa khairu wa zuku su suka ba alheri amalan naburi wannan misalan da da kuma wannan ayan kanta yana bukatar mu gwaba su da wasu ayoyi a musamman ali imran ko shakka babu lokaci ba zai ba mu dama mu tsora da lamba wannan misalin ne ta kansa za mu fara sati mai zuwa wato ribu na umar kanar hayati duniya abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana ni mara ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah wanda kacin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu ikon guje mata waɗanda suke mana wasiya da addu'a Allah maka fice sarki ka biya musu bukatun su dukkan damuwa da kowa yake ciki Allah ya yi masa ina da kowa wani ne suna yake tawawa da kuma kun da madaukaka Allah maka fice sarki ya dora mu akan tabarki na ne yake ina da kowa wani ne suna yake tawawa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai wata takarda da aka ni gobe sai yanzu na tana da ita amma tambaya ce akan wai dubu goma da ake tuturawa an ce banki ne jin ya halatta a ne to ka san tsari a mutanen mu kamata ya kawo ka karba ka yi tambaya ko ki zo da haka ne ka ji ne zuwa inda ka ji ne ko da yanzu ka ji ne zuwa sai ne sannan kuma ana sanarwa cewa mala awal da ba zai karatu gobe ba wai gobe akwai karatun hikimatin mina tare da ya zama yi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك